aje wa kullu shay'in ilayhi faqirun ko wa kullu amrin alayhi yasirun la yahtaju ila shay'in laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yace wa khalaqal khalaqa kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci halittu da ilmihi da saninsa daga cikin abin da yake wajibi ko wanda ilmi ya kudurta shine Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci halittu kuma ya halicce su ne da saninsa me ma'anar ya halicce su ne da saninsa domin daga cikin halittun da ya akwai masu da'a akwai masu sabo to kakka ɗauka Allah bai san masu sabo bayan ya halicce su za su saba mai ba shi yasa ya halicce su a ya san cewa za su saba mai amma kuma duk da haka ya halicce su kun fahimce su kun fahimce shi shine ma'anar wa khalaqal khalaqa bi ilmihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci halittu da sanin sa da sanin makomar kowannen su kenan da wanda zai zama mai da'a da wanda zai zama mai sabo da wanda zai zama mai imani da wanda zai zama kafiri wa qaddara lahum aqdaran kaga cewa ya halicci halittu akwai ayoyi da dama da nan nuna haka nan amma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah bai san wanda ya halitta ba ma'ana Allah ya san waɗanda ya halitta wa huwa al-latif kuma shi Allah shine mai tausasawa al-khabir kuma masani don haka yana da masaniya game da halittunsu duka yana da masaniya game da makomar kowanne da waɗanda za su yi kafirci da waɗanda za su yi imani don Allah ya sani wa ƙaddara lahum a ƙadaran kuma Allah ya ƙaddaro musu a ƙadaran ƙaddarori bayan ya halicce su kuma ya ƙaddaro ma kowa kamar yadda yake cewa wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shi ya halicci komi wa ƙaddarahu kuma shi ya ƙaddaro shi ta ƙadiran ƙaddarawa kaga cewa wa ƙaddara lahum a ƙadaran shi ya nuna bayan Allah ya halicce su kuma duk abin da zai samun su rayuwarsu ta duniya na alkhairi ko na shari duka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halitto shi da haka shine ubangijin alkhairi kuma shine ubangijin shari da alkhairin da sharin ba mai samuwa face da face da kaddarowa ta kun fahimta haka akwai hadisi wanda yake cikin sahihun muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce qaddara Allahu maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa kana arshuhu alal ma'i kaddara Allah maqadir al-khalqi Allah ya kaddaro abubuwan kaddarowa na halittu qabla an yakhluqa as-samawati wal ard tun gabanin ya halicci samai da kasai bi 50 alf sana da shekara 50 shekara 50 kafin ya halicci samai da kasai Allah ya kaddaro abubuwan da zai kaddaro ma halittu wa kana arshuhu alal ma'i kuma al-arshin sa ya kasance akan ruwa ka gani ashe kenan duk abin da ka gani wa ya kaddaro shi Allah ashe kenan tunda Allah shi ka kaddaro wa duk abin da Allah bai kaddaro ba ba zai kasance ba ba abin da zai kasancewa sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro don haka duk abin da ka gani ga kanka ka sa hannu biyu ka karba ka dauka haka Allah ya kaddaro wannan shi ya imani amma in ka ce kana buge-buge ai na san wani shi yasa an kai min kaza ko na alkhairi ko na shari ka kawo hal da kanka imanin ka bai tsayuwa in ka san komi na na sai da Allah ya kaddaro ka ka huta kun fahimta to wada raba lahum ajalan kuma Allah ya sanya musu ajulla su bayi kowa ya sa mai ajulla fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna in ajalin su yazo su mutane ba su yin jinkiri ko da sa'a guda hakan ga kuma wallahi ya saka dubuna ba za su gabata ba su mutu gabanin ajalin yanzu kowa Allah ya sa mai ajali wani wuri ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala bai yiwa ga kowace irin rai ta mutu sai da izinin Allah kitaban abin rubutawa ne shi ajalin mu'ajjala shi mutuwar abin rubutawa ne mu'ajjala abin samu ajali ashe ba mai mutuwa sai ajali ne yayi duk duniya ga su da ce sai sun kashe ka wallahi ba su iyawa sai ajalin nan da Allah ya debo ma ya cika sannan yan ajalin da Allah tabaraka wata Allah ya debo ma ya cika kuma duk duniya su taru su ce kai suka so kuma ba su iya kariya dole ka tafi kaga ashe kenan Allah ya sa ajali kaga in ka san haka kana jin tsoron mutuwa musamman ga zartar da wani abu da Allah ya azama inda ka san ba mai mutuwa sai ajali na ya cika ta gani kamar yadda hadisin dan mas'ud ya nuna inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu murghatan hadda zuwa karshe shi ma yana nuna ajali ko ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمل وعمله وشقيا أو سعيدا كذا أجلي أنا cikin abin da an karbuta babu mai mutuwa gabanin ajalin nan to kaga mutum ya yadda da haka yana daga cikin imani ina fatar kun fahimta to ina yake wallam ya khaf alaihi shay'un kuma ba abin da ya ɓoyu ga Allah ƙabla an ya haɗu ƙahun gabanin ya halicce su a ce ai inda Allah ya san wani haka zai zama inda Allah ya san fir'auna haka zai yi Allah ba zai halicce shi ba a'a Allah ya sani ya san fir'auna abin da ya shi zai yi kuma ya halitta kun fahimta shine ma'anar wallam ya khaf alaihi shay'un ba abin da ya ɓoyu gare shi ƙabla an ya haɗu ƙahun gabanin ya halicce su gabanin ya halicci 'yan adam ya san abin da kowannensu zai yi aiki na alkhairi da na shari ya san abin da zai samun kowannensu na alkhairi da na shari na abin da an ka kaddaro sannan ya san ajalin kowannensu ya san ajalin da ya ɗiban ma kowanne wa alima ma hum amiluna kuma Allah ya san duk abin da za su aikata su 'yan adam qabla an ya khalqahum tun gabanin ya halicce su ta gani tun gabanin ya halicce su da shekara dubu hamsin tun gabanin ma ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta a ganga abubuwan da za su samun su ko don haka babu abin da za ka yi ba Allah mamaki tun kahin ka yi shi dama yana nan rubuce Allah ya san za ka yi don haka tun da Allah ya sani akwai abin za ka yi ba Allah mamaki abin za ka yi ba Allah mamaki shi ne ma'anar wa'alima ma hum amiluna kuma Allah ya san duk abin da za su aikata wa su 'yan adam kabla an ya halukahun tun gabanin ya halicce su kun fahimta kaga wannan shine ilimin gaibi kaga saboda ilimin nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke hukunci wurare zai a cikin Qur'ani kafirai za su yi burin a mayar da su duniya za su gyara aiki sai Allah ya ce wa lauruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna ko da an maishe su duniya za su sake koma ma abin nan da an kai hannu gare su ya Allah ya san haka nan saboda ilimi ne na gaibi ya san ko an maishe su ba za su yi guran an maishe su duniya wallahi ba su koma kafirci ba Allah ya ce ko an maishe su za su sake yin kafirci kaga saboda ya san duk abin da za su aikatawa tun kafin su aikata shi yace fa innahu subhanahu ya Allah ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun Allah kana kaifa yakunu Allah tabaraka wa ta'ala ya san duk abin da ya kasance abin da ya faru can ya sani wa ma ya kunu da abin da zai kasance in future wanda zai faru nan gaba wa ma lam yakun da ma abin da bai kasance ba Allah kana da zai kasance kaifa ya kunu Allah ya san da zai kasancewa wannan yana cikin ilimin Allah dole mu kudurta haka nan wa amruhum wa amarahum kuma Allah ya umarce su su talakai bi da'ati da ya mai da'a wani hahun kuma ya hana su amma sai ti daga saba mishi ta gani Allah kenan da ya halice su kun bai basu haka nan saga gaba sai ya ba su umarni ku yi kaza ku yi kaza a yi tauhidi a yi sallah a yi azumi a yi zakka a yi hajji a yi adalci a yi gaskiya a riƙe amana waɗannan umarnoni kenan ko sannan ya hana su ya hane su daga shirka ya ne su daga sabon Allah ko wani iri ya ne su daga ƙarya cin amana da sauran abubuwan duk da ba su da kyau kaga ashe kenan bayan ya halicci bayi kaga bai ba su haka nan ba ashe kenan kamar ya nuna wannan shine makasudan halittar bayi kamar yadda ya ce cikin wata aya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsi na mutum da jinsi na aljani ba sai don su bauta ne bautan nan ko dama ba ta ketare biyon ga ko abin da an kai umarni kai ko abin da an kace ka bari dama shine ibada ashe duk wanda ya kibiya umarni kaga bai biya bukata halitta shi da Allah yawa duk wanda ya ki barin abin da an kace ya bari kaga bai biya bukata halitta shi da an kai ba Allah ya halicce mu ne domin mu bi umarnin su kuma mu nisanci abin da ya hana shine ma'anar wa amarahu kuma ya umarce su su yan adam da da'ati da ya mai da'a wani hafin kuma ya hana su amma a tsaye cikin da saba mishi Allah ka ba mu iko mu bi umarnin mu nisanci abin da an kana wa kullu shay'in kuma kowane abu ya jari yana gudana ne bai ta kadirihi da kaddarowarsa shi Allah wa mashi'ati da mashi'arsa yana gudana ne da Allah ya kaddaro shi ba yadda ‘yan adam sun ka kaddaro ba ba yadda wani mai mulki ya kaddaro yadda Allah ya kaddaro abin da kaga ya gudana ya gudana ne da kaddarowa Allah wa mashi'ati da kuma son Allah ka gani dole na mu kudurta cewa babu abin da ke faruwa face abin da Allah ya kaddaro kuma haka Allah ya so abin ya faru daɗa ko ya yadda da abin ko bai yadda da abin ba dole dai Allah dai shi ya kaddaro shi kuma haka ya so ya faru domin kaddara Allah kamar yadda ce muku jiya da nufin Allah yana da bambanci da son Allah kafiri ba zai da kafircin da yake yi wa kaddara ya zan kafiri Allah amma Allah ya yadda da kafirci to ka gani don haka kaddarowar Allah ko nufin Allah yana da bambanci da sonai wa mashi'atuhu son Allah kuma tunfaza ana zartar da ita ko tamfil tana zartuwa duk abin da Allah ke so ba mai cewa ni ban yadda ba ko akwai mai tarewa shine tamfil duk abin da Allah ke so wa mashi'atuhu son Allah tamfil tana zartuwa dole ta faru wala mashi'atu lil ibada babu wani so ga bayi illa ma sha Allah sai abin da Allah ya soye musu fama sha Allah duk abinda Allah ya so ya musu kana zai kasance wa ma lam ya sha abinda duk Allah bai so kuma lam ya kun kun aya mai ba zai kasance ba kamar yadda Allah ka cewa ma ta sha'una illa an ya sha Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira to ta ayat cewa ma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin ba abinda kuke so ku bayi sai in Allah ya so shine ubangijin talikai wa ma tashawin illa insha Allah inna Allah kana aliman hakima ko to a gani don hakan ga kaga tun da haka abin yake duk abin da Allah ya ya ya guda komi na gudana da kaddarwa Allah da mashi'a tai kuma duk abin da Allah ya so zai zartu ashe kenan ba mai iya zama mumini sai tare da kaddarwa Allah kamar yadda ba mai iya zama kafiri sai tare da kaddarwa Allah ba mai iya da'a ga Allah sai tare da mashi'ar Allah ba mai iya saba ma Allah kuma sai tare da mashi'ata Allah Allah bai baka dama ba ai baka iya saba mai din kun fahimta yanzu in kace bari in tashi in tahi mami in Allah bai so ba sai ya sako ma ciwon ciki kaga yanzu ba ta zuwa mami haka ba ta cikin kai ya warke haka ko ko ka tashi mashin ɗinka ya faci in mashin za ka hawa ko in ɗan kabu kabu na koyi haɗari kawai ka ta kare yan ta zuwa mami aka yi ko ta zuwa toma ka gani a shekenan tun da ya kyale ka ka tashi ka ta yi mami ka shawo ta ka dawo a she mashi'a ce tashi kun fahimta duk da yake bai yadda da abin da ka yi ba mashi'a da kudura da irada daban da so kuma shi ka kaddara abu shi ka son abu ya faru amma kuma ba shi ya nuna ya yadda da abin nan ba kun fahimta don haka duk abin da kun ka gani Allah ya kaddaro daga tsaya buge-buge ka batta nan wa mata sha'una illa an ya sha Allah ina fatar kun fahimta wani wuri Allah ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an da ubangijin ka ya so da mutanen duniya gaba ɗayan sun yi imani walakin lam sha'a zalika sai dai bai so haka nan ba shi yasa ka ganin wasu sun yi imani wasu sun ƙi yin imani sai mu gode ma Allah mu da yadda mun kai ya samu mu cikin waɗanda yadda su yi imani inda yana so da ya sai yau mu cikin yahudu ko yau mu cikin nasara ko yau mu yan tijjaniya ko yan yan ɗari ko yan shi'a amma ka da Allah da ya tsare mu wannan bayawa ta tashi mun gode mai Allah ya ci gaba da tsare mu na imanin ya hadi man ya sha'u kuma daga cikin abin da yake wajibin musulmi su kudurta Allah yana shirin da wanda yake so don da dukkan gani bisa ga shari'a ba kokarinsa ba ne kamar wanda kaga ya ɓace shi kun ba sakacinsa ba ne mashi'a ce ta Allah haka Allah ya so da shi a shi kenan kai wanda an shirya kakkawa wanda abbatacce bugun gaba ina fatar kun fahimta kuma kakka zarge shi hadisi ya tabbata cikin bukhari wani bawan Allah yana da dan uwa shi na kwarai ne shi ko dan uwan nashi mugu ne yana saba ma Allah kullun yana mai wa'azi dan wannan yana mai izgili in ya mai wa'azi ya ji tsoron Allah sai ya mai da mai da izgili rannan sai ya rantsa ya ce wallahi inna Allah la yaghfiru li fulanin wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba dibin irin laihin da ya kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aika Jibrilu zuwa ga Annabi yace man ya ta'ala alayya Allah aghfir li fulanin qad ghafartu lahu wa habattu amalaka wane ne yake rantsuwa ba zan gafarta mu wani ba wai don yana ganin girman laifuka zai ce ya rantsuwa ya ce wallahi ban gafarta mai to na gafarta mai kai ko ayyukan da kaka gan kana aikata na alkhairi na lalata su yasa kanga in kanga kanka bisa shari'a gode ma Allah ba kokarin ka bane kai ka ja ma kanka shari'a haka Allah ya so da kai wanda har gani batacce shi ma ba sakacinsa bane haka Allah ya so da shi ya ka sai a roƙan mai sauki Allah ya shirye da shi to Allah ya shirye shi mu shi ne ya ce ya hadi man ya shawa Allah shi yake shirin da wanda yake so waya asimu kuma Allah shi yake tsarewa daga isma Allah shi yake tsare wanda yake so wayo afi kuma yana yafewa wa aka yafe ma masu laifi kuma yana yafewa fadalan wannan duka akan falalata shi da ya shiryar da kai wani abu kan bashi dole na sai ya shiryar da kai in ya ki shiryar da kai akwai abin da za ka yi ashe kenan shiryar da kai din da ya shiryar da shiryayyun da ya falala ce ɗan an kai ma falala mi abdasa gare ka ka gode ma wanda ya ma falala to shine ya hadiman ya sha'u fadala yana shiryar da wanda yake so akan falala ta shi waya asimu man ya sha'u fadalan kuma Allah yana tsare wanda yake so wa tsare ka baka zan dan shi'a ba dubara kace tun daga 'yan shi'a nan suna ta farfaganda suna ta rubutun littawai suna ta wa'azuzzuka da tarurruka har kuɗi suka raba da mata kun ba abin da akwai wanda bai sun kuɗi akwai wanda bai sun mata to ga sunan suna rabawa amma ya an kai ka kiyar ga wannan bai rude ka ba kai tsayin ka ahli sunna inda ba ba ko dari ahli sunna ba ma su baka ba in ka ce ma ka samu bala'i ya cin ma ba kuma zama lahiya da su amma kuma ka daure ga inda in ka zo kuɗi aka baka amma kan daure kuma kan zanna cikin waɗannan miyagun mutane wanda ba su son ƴan uwansu ko ba haka ahlus sunna suke ba duk inda ahlus sunna haka suke haka nan su zanne ɗaya na ake zaman makiya zaman annabi da kayari ba mai son wani illa ƴan kalilan ƴan kalilan kuma kwarai yawa ya karanta waɗanda kuke tare da su wani alheri ya cin masu yi murna murna ta tsakani da Allah sai dai murna ta dariya haƙura amma can cikin zuciya ta yaji ciyo to Allah haka kuke ko ba haka nan kuke ba tsakanin ku da Allah in dai kuna faɗin gaskiya sannan yau dan uwanka ahli sunna wanda kuke aqida guda addini guda manhaji guda suluki guda komi na ku tare masallacin ku guda komi na ku guda to Allah mutun nawa wani sharri ka samun kai cima ciyo jin ciyo na tsakani da Allah ba na ganin ido ba na tsaka har cikin kokon zuciya ya ji ciwon musibar nan da ta cimma mutum nawa cikin waɗanda wake tare da shi kaka kafawa wannan kyakkyawan zato yan kaɗan ba a cewa babu amma yan kaɗan majiyawa yan musiba ta samu duk daɗi suka ji ko ba sai sun haɗi da baki mafi yawa su ba sai sun haɗi wasu ma gaba gare ka za su haɗi don ka san sun ji daɗi to ko ba su haɗi ba dai da ganin labarin zuciya danga fuskar su kana gane sun ji daɗi da da aka waɗanga mutane illa dai a yi ta yi tun da ba don su aka addini ba amma kaga 'yan shi'a mafi yawan 'yan kasuwar 'yan shi'a duk suka ba su jari 'yan anka kana iya kasuwanci sai a ɗauki kuɗi a baka ka rinka kawo kumusi kuma kasuwancin nan kai ma ka ɗebi wasu kasa cikin kasuwancin haka 'yan shi'a ka yi na fatar kun fahimta daidai da mukamin gwamnati yanzu in kun lura yan shi'a su ka bi dan mutanen su ya san mutane zai yawa waɗanda elzaka zaki ya musu hanya an ka ɗauke su aiki mutane zai yawa kuma ba ƙananan ayyuka ba manyan ayyuka suna da wakilai cikin kowane suna da su cikin sojoji suna cikin 'yan sanda suna da duk aikin da ka san ana yi suna da wakilai kuma wakilan nan su suka wa aiki gwamnati ɗaya ka biyan su amma shi annan suka wa aiki an sani da ba a sani ba yanzu abin da a haɗari harkar ilimi gaba ɗaya tana jira an dunkule ta an sa ta ga hannun ɗan shi'a yanzu ɓannar da zai yi allah ɗaya san iyakarta ɓanna wadda zai yi na wurin nan kuma cikin siri tun sanda an kasa shi ka koma jin baki nai ganin hukai kama ai ya lalace ya bashi ya an ce wallahi yana nene musu su sosai yana nene musu aiki ku bari Allah ya tsawaita rayuwar mu kuna cewa lalle na hadu wagga yanzu yana nan duk wata kujera da ta faɗi su zai ɗaukowa ya sa yana nan yana ta sa su duk inda karkashin ma'aikata yana nan yana ta sa su kaga sun yi aiki ko ba su yi aiki ba ka gani an ci mutuncin mutanen su ya kamata ya magana ko ma ya aji kaga bai ko magana bai balle ya aji saboda suna da kuma baka taba jin sun so kai ba su ce to ga kanan tare da mu kana tare da makiyin ba su taba cewa don sun san yana ce ne musu aiki amma ahlus sunna fa yanzu inda wani ahlus sunna ne an gaba da yanzu ya ta ai ya lalace ya shiga gwamnati an bashi mukami to ba ka nan kuka cewa ba kuma duk masu haka nan su ma ma'aikatan cikin gwamnatin wasu ke iyaka inda ya kai abu su kai bishi a ciwon ran sai a jawo lalaci a samu in can daura ma bai tahi lalacewa ba sun tuna mai koko to kai da ana ana propaganda ka lalace ba sun tuna ma ba sai ka lalace din in ba Allah ya tsare ka ba ka gani to shi an matsala ahlus sunna iyaka dai ayi tai da yake sunna ba ta kuta ba don Allah akai in ba haka ba da mun dade da barin ta mu kai in don halin ahalin sunna da an daɗe da barin sunna kaji kuma na ko'ina haka suke ko'ina ka zuwa ga za su iska za ka iska musu jaraba a gawa shi tana da lalacewa dai to min ja musu wagga saboda sun duniyar da an ka sa musu yana cikin maganar da ni bauchi kenan ai akwai dalilin da ya tsaniye ta ba shi abin da nisto cewa ba amma o ba na yin mai da wa'azi na hakan saboda wasu abubuwa da sun kafa zuwa na an ka mallan da Allah kada da Allah kada a taɓa gwamna wai gwamna ban ta yanzu gwamna in yi laifi ba a taɓa shi to yau zai gyarawa eh sun yi kowaɗanne zuwa Najeriya wa gwamna ku ya bai yi masu komi.
To kuma ba mu kuma su bari in dage shi ko yana gyarawa. Na ko'ina kuma haka suke bayan can ɗaya, na ko'ina haka ne. Ko'ina. Lokacin da matar Buhari tassa suke tattaya Amerika, kun tuno? Suke tassa da t-shirt. tattaya ko matan jonathan ta yi wannan shiga ta yi shigan ta kaballe matan buhari bari ko dai ba mallami na matsayi ne na musulmi ko musulmi sun ka goya mai baya kuma da sunan musulunci to duk abin da zai ta umarta wa musulunci bai kamata a ce shi ko wani da da shi ya yi shi ba mata ta tassa siket ta shiga jirgi ko garka ta hito da siket ta yi shigan ta kaballe america ta ta yi ta shiga ta ta america sai an ka samu wasu malamai sun ka yi nasiya gaskiya bai dace ba sai wani malamin shiga rediyo ya musu raddi don me suka taɓin buhari tun da buhari annabi ne kaga buhari ya yi malaman kenan to cikin ahalin suna ɗaya ka samu irin wagga shigantaka don shigantaka ce don me tsakani yanzu za ka ta tsakani da Allah daidai na ta sa suke zai ce ma ba daidai ba ne amma don me suka suka buhari tun da matar buhari ta bai kamata a faɗi ba ni ban saboda sun ka dauki buharin ba jama'a ko imamul buhari ya saba ma Allah ana gyara mai balle wanga buhari dan siyasa ma ka shi haka an kai su malamai sun ka ce bai dace ba kuma laihin ba na tana ban laihi ne na tunda Allah shi a karkashin kulawa ta Allah ya sata ya kamata ya hana mata gaban ido ne ta sa suke dinnan ta kun bai ce ta canza shi don haka laifi ne na to don me aka ce laifi don me aka sata to Allah ya shirya da mu mallami nawa an kawace mutunci akan buhari ni ko na san mallami dai ko ba na kwarai na ba ya yi buhari ga addini kam to Allah ya shiryar da mu to ya hadi man ya sha Allah yana shiryar da wanda yake so fadalan akan falala tashi ba dole na ya shiryar da kai ba wai asim kuma yana tsare wanda yake so shi ma akan falala tashi wayo afi kuma ya- yana yafe ma wanda yake so duk waɗannan uku fadalan fallalan ta kunshi duk waɗannan abubuwa guda uku yana yafe ma wanda yake so ka yi laifi quiet or right you are guilty ka aikata laifin amma ya yafe maka kun fahimta in ka yi laifi ya kamata a yi ma hukunci da laihinka ko bai kamata ba yan an ka dole na a yafe ma amma yan an ka yafe ma kaga falala kenan to Allah duk yana waɗannan akan falala waya dillu man yasha kuma Allah yana batar da wanda yake so waya khadhul ya tabar da shi ya hana mai biyar siratul mustaqim wa yabtali kuma ya jarrabe shi adalan shi ku akan adalci ba don an zalunce shi ba yadda da an ka shirya sai ba wani abu ya bayar ba falala ce hakan ga kuma in ba a kaddaro shi da shirya ba an ka sa shi cikin batattu kuma shi kuma ba a zalunce shi ba adalci ne Allah ya mai yanzu littafin ga nawa ne ne nau ne ina iya aje shi in ci gaba da karatu ina iya kyauta da shi ina iya saisuwa in ni ba ni kyauta sai ka ce na yi zalunci in ni saisuwa ni sai shinkafa na yi zalunci kaga ina iya tasarrufi ko ne irin tasarrufi da shi don mallaka ta ne don haka bayi mallakar Allah ne duk yadda ya musu ba a cewa ya zalunce su adalci ne nashi ya kawo wannan ne domin ya yi raddi ga wasu da cikin 'yan bida'a masu cewa to an ce Allah shi ke shirya shi ke batarwa ko ce eh to in shi ya batar shi ya kaddar ba da bata kuma ya sa shi wuta ba a yi mai adalci ba to shi ne ahalis sunna ga aƙida ta ahalis sunna wannan ta saba ma aƙida ahalis sunna in ka ga ya shiryar da wani ba don ya cancanta ba dole ya shiryar da shi ba falala ce ta shi hakan ga wanda kuma kaga Allah ya batar bai bace ba sai tare da yadda Allah da kudura ta Allah ya bace kun fahimta bas sai kuma da Allah ya kaddaro da eh, kudura Allah da da- da ya ya kaddaro ga kudura ta ya bace ba zalunta ta an kai ba adalci ne na Allah ina fatar kun fahimta hakan ga wanda kaga an tabar wace ta barwa ta hida hankalinka da ƙarfinka ka tashi garin musulmi kana musulmi dan musulmi amma ba ruwanka da addini akwai ta barwa da ta yi wuce wannan kaga musulmi mai hankali maji ƙarfi da ya baya sallah wace ta biya ta wuce wannan ka gani to kaga irin waɗannan tababbun wannan duka tabar da su da an kai kaga da kudura ta Allah sun ka tabi amma kuma Allah bai zalunce su ba tabar da su da yayi adalci ne hakan ga kuma yana jarabta wanda yake son jarabta jarab jarabawa ko ta kware ko ta shari ko wace iri an ka jarabce ka da ita duka adalci ne na Allah amma nan ya fi karkata gefen jarabawa da ba ta kware ba in Allah ya jarabce ka da wata jarabawa adil ba ce amma dai Allah ya zalunci wa ne kun fahimta domin mallakar sa ne to wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata m- musulmi ko wani ya kudurta a gani kamar yadda Allah ke cewa game da shiryar su ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ga shiryawa ke shiryarwa Allah da yake shirya ta kasu kashi biyu akwai shirya ta karantar da mutum ka karantar da shi ba shirya sai na ka kai ba ga abin da adda ya dai sannan akwai shirya ta bude zuciya ta ya fahimta to wani wuri an ka ce ma annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki daidaitacce wace irin shirya ya ka iya yi ta ya nuna hanya ta karantarwa wannan kowa kuma na iya yin ta da mallamai da kowa ina fatar kun fahimta amma bayan ka karantar da shi in ka karantar sai dole na yi gamsu da abin da ka faɗi ba dole ba ne to buɗe ƙoƙon zuciya ta ya fahimci abin da kace kuma ya karɓa wannan ko annabi baya da wannan shi an ma'anar innaka la tahdi man tasha'u wa innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shi yake shirye wannan aikin Allah ne kawai sa a fahimci gaskiya Allah ka fahimtar da mu gaskiya wani wuri kuma Allah madawacin sarki yace yace yudillu yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha Allah yana batar da wanda yake so kuma yana shiryar da wanda yake so ashe kenan da batarwa da shiryar duk aikin sa ne kuma ba shiryar suwa falalata da wuri ne batarwa adalci na da wuri ne wani wuri ya ce man ya sha illahu ya dalilhu wa man ya sha ya ji alfa Allah siratun mustaqim wanda Allah ke so sai ya batar da shi wanda yake so kuma sai ya sanya shi akan tafarki wanda an miƙaƙe Allah ka shiryar da mu da shiryarka kakkabashe mu yace wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'ati duk 'yan adam gaba ɗaya ko duk halittun Allah gaba ɗaya yataqallabuna suna jujjuyawa ne fi mashi'ati ga mashi'ar Allah ba mai fita daga mashi'ar Allah suna jujjuyawa ne bayan fadali tsakanin falalar Allah wa adali da adalcinsa duk abin da kaga ya faru ga 'yan adam to ba ka tsallake biyu in na alkhairi ne falalar Allah kenan falala ce Allah ya musu in ba na alkhairi bane kuma adalci ne Allah ya musu Allah bai zalunce su ba wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntar kowa duk abin da Allah ya yi ga bayi ne tunda mu bayi ne muke mallaka tai ba a cewa ya zalunce mu adalci ne ina fatar kun fahimta to wani wuri yace huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir Allah shi ya halicce ku daga cikin ku akwai wanda ya mai imani daga cikin ku akwai wanda ya kafiri kaga mun gode ma Allah da bai yi mu cikin kafirai ba mu yi kokari mu rike musuluncin ga ba abu mai tsada kamar sa wa huwa muta'alin kuma shi Allah madaukaki ne anil adadadi daga daga kiyoshi adadad jam'il diddun diddun shine al-mukhalifu ad-diddu shine al-mukhalifu kishiya Allah ya ɗaukaka daga kiyoshi wal andadi da tamka al andad shi ko jam'i na niddun nidd shine al-masal tamka Allah ya ɗaukaka Allah baya da kishiya ka ce ne ya faɗi Allah ya faɗi Allah baya da shi kun fahimta hakan ga Allah baya da tamka kai wane yayi kama da Allah kila ko ga iko ne ko ga kudura tai ko ga ayyuka ne ko ga halaye ne ko ga komi na shi kun fahimta ashe tunda Allah bai da kishiya ashe kenan akwai wanda za a kwatanta magana ta da ta Allah babu tunda Allah bai da tamka akwai wanda za a kwatanta magana ta da ta Allah babu kaga duk kowa bawan Allah ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qul huwallahu ahad kace shine Allah wanda an makadaici kaga baya da kishiya baya da tamka Allahu samad Allah shi ya abin nuhi da bukata bukata da wanda ya yadda da ita da wanda bai yadda da ba inda za a kai ta illa inda yake yanzu barawa in ya hito sha biyu dare ko kare biyu na dare zai sata Allah ya yadda da sata bai yadda da sata ba amma mi zai cewa Allah Allah ka bani sa'a Allah ka ya kamata abinda baka yadda da shi ba a ta san ma da bukata tai to amma bai da inda zai zai zai bukata sai ga Allah don haka Allah da bukatar da yadda da duk babu inda za a kai ta sai inda yake dan hashi da makamin ya hita zai me yake cewa Allah shi ba mu sa'a a roƙan muna Allah ya samu mallamai a ba su kuɗi a roƙan musu Allah to in ba Allah ba aka tasan da abin da bai yarda da shi ba a gani sai shi to shi a samad wanda a abin nishi da bukata wanda adda bukata sai inda yake da bukatar nan da wanda ya kazo da wanda bai so da wanda ya yarda da ita da wanda bai yarda da ita ba ba inda za haka ita Allah ɗaya haka nan yanzu abin da ya shafi tawaye ga gwamnati kana sasan mu gwamnati da shi ka ce kuma ya ma a furubin bai yiwuwa to shi ne as-samad lam yalid wa lam yulad bai haihu ba kuma ba a haife shi ba amma gare mu mu musulmi amma wasu sun ce ga uban Allah shehu uban Allah kaga so yana da an haifai kenan ko kaga yanzu tun suna ba shehu matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama har sun ka yin furumai sun ka ba matsayin Allah to yanzu har ya wuce Allah tunda da da da ubawa a gaba uba to yanzu in ya zan wani uban Allah shikenan yana gaba ga dole Allah ya mai da'a don duk dan kware dole ya bi uba ne hmm? kaga abu ya baci kuma inda cikin yahudu ko nasara ko wasu majusa ko wasu kafirai aka yi babu illa sai mu ce dama kafirai kuma cikin musulunci aka wagga ta bargaza mu shi abbakin cikin mu ai cikin musulunci yanzu in bancin da ta faru yan an kace ma akwai wani mai iddia in la ilaha illallah wanda zai cewa Allah ga uban Allah kana yadda kuma kuma ga ta faru cikin garin Kano Kano garin musulmi ne ko garin kafirai a cikin garin Kano ranar maulidin Shehu Inyas an ka jawo wani wai malami fa ba jahili ba malami mutane sun taru kanawa sun taru cikin garin Kano an kewaye shi wa'azi ya kai yana faɗin karamomin shehu yana faɗin karamomin shehu wani shehu shehu Inyas shi yasa Abdul Jabbar naji daɗi ne kwarai ya gunduma ma shehu Inyas ya ce kutumar uban shehu Inyas inda ina nan nima da na ƙara ya yi daidai to shi ne wai faɗin karamomin shi kai cikin garin kano musulmi ne ba kafiri ba ga wadai ka yadda ayi sai ce kai ko muhammadu ba mu fahimci muhammadun ba sai da ya bayyana mana siffofi ne ya ce ko muhammadu ya taso daga cikin kabari ne a madina in bai goyi bayan shehu ba wallahi za mu tattaka shi musulmi ya faɗi haka kuma cikin garin musulmi kuma suna nan suna cewa su ƙarya ta aka yi musu ba tare da su wallahi ƙarya duk wanda a ɗan ɗariƙa a ƙidarsa kenan ya ka su dai suna buɗe lokacin da ana cewa 'yan shi'a sun yi kaza ba cewa suka ƙarya aka yi musu ba sannan ba su yi ƙarfi ba waɗanda ka san sannu sannu akwai komai waɗanda jama'a akwai masu zafin masu zafin kai su ka saurin bayyanawa amma masu hankali bari suka sai an taru sannan su bayyana to shi ne wadda kaga 'yan shi'a da wadda ɗaiɗaikunsu in sun kaɓaci saye da na abubakar da umar da aisha da sauran sahabbai sai wasu dattijan su taso suna ku bayyan haka nan duk duk aƙida su guda yanzu dukkan suna ɓata ko ba su ɓatawa haka shi kenan to haka duk 'yan ɗariƙan nan suke aƙida su kenan kowanne su yana iya takin manzon Allah suna faɗi da bakin su ba ni na ci musu albasa ba yace za mu tattaka shi don haka da shehu da manzo Allah waki gare su shehu gare su shehu to irin waɗannan don Allah in ƴan izala sun ce musu kahirai sun zalunce su in waɗanga ba zan kahirai ba wadawa a kafiri duniya ha amma saboda siyasa in siyasa ta taho kana APC iri ne shiga APC yanzu ya zama musulmi ya yi ma ɗan uwanka ahalin sunna wanda kake tare da shi in ya shiga wata jam'iyyar shiga PDP shi ne kafiri yanzu irin waɗannan irin waɗannan masu tattaka wayan manzon Allah waɗanda a shirye su taki manzon Allah in bai goyi bayan ɗin ba in yas ga wallah ko ni ina goyon bayan in yas balle manzon Allah in yas ɗin mi katon banza an ki goyon baya ne yanzu ga mai tattaka kafin ya kai ga manzon Allah mun ki goyon baya in yas to ka gani to ka gani irin waɗanda to irin waɗanda shirge da bada suna nan tattare cikin al'ummar musulmi kuma mai irin wannan aƙida in ya taho ya ba kuɗi sai a wanke shi a ce ahalin sunna ne tunda mutane suna munafukan Allah tunda yau ba Allah ake bauta ba kuɗi ake bauta haka ne ko ba haka bane sai a wanke mutum ya ba kuɗi ɗan kuɗi haka la yasminu la yabuni min in kun kashe yau ko ta san me kun kai bai son ganin ku shikenan kun jefa al'umma cikin bala'i kun zaɓi musu mugun mutu Allah ya shirya da mu to Allah ya shirya shi mu kakkumance na sha faɗi kuma ni ma wallahi ga kawai watsa labarai na gani ga sunna tv na gani an sa wani malami ranar sallar idi idin layya ban mancewa game da wannan matsala kawai yayi hudu ba ranar idi akwai lokacin da ake taro kamar wurin idi to wurin taron idi hamsu salawatu mutanen unguwa ɗaya ka tawa hamsu salawatu ran jum'a shi ma mutanen gari ka taruwa masallaci amma idi da mutanen gari da na ƙauyuka duka kuma rana ce ta farin ciki kowa inda ba mai uzuri ba kowa zuwa ya kai to ranar sallar idi wani malami cikin malaman ahli sunna na Kano akan wannan matsala ya hudu ba wani gwamna da son kai nan Kano ba da dadewa ba kun san wata ƙasa an taɓa yin fim na ɓatunci ga manzon Allah ga manzon Allah yana cin naman mutane ga manzon Allah na zina ga manzon Allah na liwaɗi ga shi yana shan giya an kai fim to akan haka al'ummar musulmi sun ka tunzura an ka ce abinda za mu yi shi a matakin da muka iya ɗauka mu musulmi shi a dama ƙasar nan tana abubuwa tana kaiwa kasuwar duniya musulmi su ƙaurace ma duk kayan da ƙasar nan ke yi ya yi daidai ko bai daidai ba sai sun ka tona sun ka ɗauki kuɗi sun ka bashi sai ga shatar 'yan jarida cikin garin Kano wani gwamna da an kai Kano in ba ku mance ba sai ce shi yana mamaki wanda an zage wani mutum kaga bai musanta an yi zagin ba yana mamakin da an zage wani mutum a cewa a bar sayan kayan wata ƙasa wane ne wani mutum manzon Allah don Allah ce manzon Allah wani mutum kuma ga musulmi don Allah akwai nakasawa ciki ko akwai girmamawa me ya hukuncin duk wanda ya nakasa manzon Allah haka malaman Kano sun ka fito sun ka kama ya mayar raddi ya kafirta ya kafirta ya kafirta maimakon ya ce ya tuba ma Allah don Allah ya fi mai yayi kurin magana sai ya sa mai bashi shawara harka addini yawa malaman raddi shi ko mai bashi shawara ya tare yan jarida yace abinda malaman Kano suke yi na His Excellency Reddy bai wuce abinda bai da mamanci da abinda ƴan wasan kwaikwayo ke yi don haka yana kira ga malaman Kano su rinka sayan kasusuwa na ƴan wasan kwaikwayo don su ƙara ilimi abinda ya faru Kano kenan kun ba da dadewa ba nan shekaran jiya ba da dadewa ba wani gwamna da an kai ba ne yanzu ba wani gwamna da an kai sun kafirta shi ko ba su kafirta shi ba ya kafirci ko bai kafirci ba amma siyasa na tahowa ran da ya shiga siyasar musulunci shi sai an kamance da wannan a shi ya nuna siyasar nan ta yi manzon Allah girma gare su wallahi kwabaci manzon Allah mun raba gari da shi kuma ilal abadi sai ya bayyanar da tuba tai ga shari'ar musulunci wanda ya soki manzon Allah ko ya tuba sai an kashe shi tuba ce tsakani ne da Allah amma sai mun kasai dai nan duniya hukuncin sai an kasai to tun da ban iya kashe shi ni ban da ikon kashe shi ni ko na bayyana da kiyata kiyayata da shi ilal abadi tun da ya taɓa mai gidana babu yafewa ga taɓa manzon Allah amma tun da ya shiga fatin musulunci don kusan haɗarin da aga siyasa tun da ya shiga fatin musulunci yanzu an bi shi ana nan ana yabo ne ana nan biye da shi kun ba a son abin da ya taɓa shi an manci ta fargazar da yawa manzon Allah siyasa tana da haɗari ko ba ta da ka dai mace kuma ta musulmi ta sa tiket wai kun ba a yi laifi ba ba kuma mallami ya yi magana kuma ya yi laifi to in ba a yi nasiha ba to game da miza game da miza nasiha to shi a siyasa kuma shi da za ka tambaye me a hukuncin mace inda zai ci haram ne wallahi ba a kyauta ba amma yanzu to don mi da yayi raddi ga wanda sun kace ba a kyauta ba saboda ya taɓa mai gida ne na siyasa kaga ashe siyasa ta fi addini girma don kusan haɗarin da aga siyasa laikum salam ba su raba ba a suna tare yaushe rabinka da bauchi na Kano ok. saboda mahaifiyarsa ba ta lafiya ya je rukunin a ce makamin da kuɗi za a kashe Saudiya. Ya lokacin gwamnati bai bada kuɗin ba. Oho to. Lokacin bai bada kuɗin. Oho to. Ko yi maka kankan ce saboda ya wulakanta mahaifiyarsa yanzu ba ka dadi. To tun ba dallato di ba. To wanda ya wulakanta mahaifiyarka kan rabu da shi amma wanda ya wulakanta manzon Allah kana tare da shi. To don Allah an yi adalci. to shi ke nuna maka cewa yanzu mafi yawan mutane ba Allah suke bauta ba duniya ake bauta kuɗi ake bauta wanda ashe yasa ka ganin mun suke kokari yan siyasa su tara kuɗin su sun san ba su da wata matsala in suna da kuɗin yanzu mi abba a yi sakwato abubuwan da Bello ya buka yi to ana suka ana je yana mutane har kowa yanzu ya yadda akwai wanda bai gamsu cewa ana yi ba to amma har gobe kuma ana nan tare da masu yi don me don suna ba suna ba mallamai na sayan burodi don haka tunda ana ba ku na sayan burodi abin da ake a ta yi wasu mallamai ma yanzu ba ma goyon baya suka yi ba tare da su aka yi ma an sa wasu an sa su yan kulob kun san na haɗa muku tun shekarun baya shekaru biyu da na wuce ni ce sun yi mitin sun ce abin da ya sa su bella da abokan jiran kasu kasu saboda tuya sun kai sun manta da albasa sun mance ba su jawo mallamai ba shi ya sa yanzu bari su jawo mallamai in sun jawo mallamai sun ka shiga sai su rinka su bella barandi kuma sun jawo yanzu mallami na wannan dan kulab mallami limamin juma'a kuma na ahli sunna mai wa'azi suna da yawa to amen sai dai shi luwaɗi al'ada ta ko kana yi baka iya kariya baka da tsakarin halin kariya ta baka iya kariya ta eh don yanzu kana kariyar luwaɗi yanzu yanzu ana ma shaida na ba mutane formula duk wani kuma ga yana yan kare kare ciki yake kanku ko ba magana ba wani ka kariya ba ciki yake yasa sai dai haka bakin ka ya ana magana ko ka tashi ka ba wuri ta Allah ya shirye da mu ya ka farin cikin su dai yanzu ba su ɗaya kai ba suna da membobi masu yawa shi a farin cikin su cikin mallamai cikin sarakuna wani ya ce min ka rinka kallon sarakuna na taron sarakuna ba su iya zama daidai da yawan su ba wasu su ba su iya zama daidai haka suke ni ce asha ka rinka kallon su cikin sarakuna an sa mallama addini an sa yan siyasa sun shigo waɗanda ko waɗanda sun kristiyan ko waɗanda al'umma suna da so Allah ya shirya da mu kaga abin da aka gudu kenan ko to kuma don me saboda bidar duniya kawai saboda tarayya ta siyasa tunda shugaban siyasa ko yana liwaɗi don haka baka so a taɓa yan liwaɗi ko da haka ahama kana nan kana bakin ciki na za za kuna rama mutane ga ko da haka ahama an lalata ma da sannan zaka dawowa abin ga fargar jaji Allah ya shirya da mu to shine yace wa kulluhum dukkan su su halittu yataqallabuna suna jujjuyawa ne fi mashi'ati ga cikin mashi'ar Allah ba mai hita daga mashi'ar Allah duk abin da kaga sun aikata su halittu na kware ko mugu duk cikin mashi'ar Allah ne bayyana fadalihi wa adalihi tsakanin falalarsa da adalcinsa in sun yi abin kwarai falala ta Allah in sun yi mugu adalci na Allah ba an zalunce su ba Allah ka shiryar da mu wa huwa muta'alin to kuma Allah ya ɗaukaka anil aldadi daga kiyoshi wal andadi da tamka Allah baya da tamka laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba komi tamkar Allah ba abinda aka cewa kai wani yayi kama da Allah ko ga surar jikinsa ko ga ɗabi'unsa ko ga ayyukansa ko ga komi Allah bai da tamka kun fahimta hakan ga Allah bai da kishiya duk abin da kan gani duniya bawan Allah ne Allah ya halicce shi bai yiwa ko da mai gida da ubangiji su zama ɗai kun fahimta lara da liƙada'ihi ba mai iya yin raddi ga hukuncin Allah Allah ya ce ai wani ya ce ban yadda ai ba wallahi ƙarya ta baka isa ba ko ko a ce kada a yi ce dole sai an yi baka isa ba shine lara da liqada'ihi kaji ba mai raddi ga hukuncin Allah duk abin da Allah ya kaddaro in ta yi ma daɗi in ba ta yi ma daɗi ba haka za ta faruwa ba mai iya hana abin da Allah ya kaddaro don haka matsayinka na musulmi duk hukuncin Allah abin da Allah ya kaddaro mi an naka ka sa hannu biyu ka ɗauka ko da ba ta yi ma daɗi ba ka gode ma Allah haka mai gitsa haka ubangiji mu ya kaddaro don haka ba mu da wani zamu yi wannan shine imani amma ka ce wurin buge-bugen sai ka canza hukuncin Allah wannan wahala ɗaya za ka ja makanka da da da targaɗe ga imaninka wala mu aqiba kun ba mai biyowa baya ba mai iya jinkirta su ali hukumi ga hukuncinsa ko yanzu abubuwa zai yawa gwamnati ka sun yi amma lokacin yi ne sai a ce a bari har zuwa gaba saboda me saboda suna ganin matsala in an kai shi yanzu to sabanin Allah ba mai jinkirtar da hukunta abin da Allah ya hukunta ba mai cewa a bari har zuwa gaba ko ya biyo baya ya gyaran fuska babu shine lamu aqibal hukumihi ba mai ta'qibi ba mai biyowa baya ga hukuncin Allah koko la yu'akhiru hukumahu ba mai iya jinkirtar da hukuncin Allah wala galiba li amrihi kun ba mai rinjaya ga umarnin Allah a cewa ni shi ya gagari umarnin Allah a babu kun fahimta wala ya galiba amrahu galibin wani mai rinjaya bai iya rinjaya a umarnin Allah bal huwa Allahul wahidul qahhar a shine Allah makadaici mai rinjayi shi ya rinjaye kowa shi ko Allah ba mai rinjaya ba mai rinjaya ga hukunci ne amanna bi zalika kullihi duk waɗannan abubuwa mun ba da gaskiya gare su kun ba da gaskiya ko kuna da shakku don mun ba da gaskiya to wannan shi ita aqida ta ahlus sunna game da abin da ya shafi Allah wa aiqanna kun mun tabbatar anna kullan cewa kowanne da cikin waɗanda da mun kalli safo mai indi duk da wurin Allah suke mun tabbatar to bangaren Allah kenan to sai bangare na biyu na tauhidi don da ma tauhidi bangare biyu na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya ce wa inna Muhammadan kuma haƙƙe ne wajibi mutum kowane musulmi ya kudurta cewa lalle Muhammadu abduhu bawansa ne al-Mustafa abin zaɓi Mustafa zaɓaɓɓe inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al kaga istafa daga to kuma wajibin kowane musulmi ne ya kudurta cewa Muhammadu Abdu bawan Allah ne al-Mustafa zaɓaɓɓe wa nabiyuhu kuma annabin sa ne al-mustafa mustafa zaɓe da mustafa da mustafa duk ma'anar su guda duk zaɓi ne sun mashtabahu wa hadahu ila siratin mustaqimin wa nabiyuhu kuma annabin sa ne bawan sa ne zababbe kuma annabin sa ne zababbe wa rasuluhu kuma manzon sa ne al-murtada yardajje daggare da an ka samu murtada wanda aka yarda da shi wajibin kowane musulmi ne ya furta haka cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kaga bambancin mu da kiristoci kenan su kiristoci sun kace annabin su dan Allah ne wasu sun kace Allah ne wasu sun kace shigon alloli a'a mu annabin ba dan Allah bane ba Allah bane ba cikin alloli bane me a matsayinsa ba bawan Allah shi yasa cikin hadisi sai wanda Imam al-Bukhari ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuduru la tuduru ni kama a daratin nasara na maryama wa qulu abdullahi wa rasuluhu kakku zurfafa ga yabo na idrahi mujawazatul haddi fil madhi ƙetare iyaka ga yabo kada ku zurfafa ga yabo na kakku ƙetare iyaka wurin yabo na inji annabi sallallahu alaihi wasallama kama a ɗarcin nasara kamar yadda nasara sun ka ƙetar iyaka ga yabon isa na maryam isa ɗan maryam wa kulu in kun tashi yabo na ku ce abdullahi bawan allah nake wa rasulu kun manzonsa in ka ce ma annabi haka nan ka biya shi bawan allah kuma manzonsa ina fatar kun fahimta in ka ce dan allah ka ɓata lamari in ka ce allah ka ɓata lamari to shi ne cewa inna muhammadan kuma wajibi ne musulmi su kudurta cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallama abduhu bawansa ne almustafa zababbe wa nabiyu kuma annabin sa ne almustafa mustafa zababbe wa rasulu kuma manzon sa ne almurtada yardaji wajibin kowane musulmi ne ya yarda da haka nan ina fatar kun fahimta kuma alhamdulillah don mun yarda da wannan to in ka yarda annabi shine zababbe kuma yardaje to kana hada wani da shi balle ka hihita wani aka yanayi balle haka ce wai in bai yadda da wani katon banza ba za ka tattaka shi wa innahu kuma wajibi ne mutum ya kudurta cewa shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya shine cikamakin annabawa me khatam abinda an ka cika abu da shi shine cikamakin annabawa kamar yadda yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi muhammadu ba uban kowa ne ba da cikin mazan ku sai dai shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne daga gare shi kenan babu wani annabi don haka bayan manzon Allah duk wanda ya idda ayan annabci yayi ƙarya kuma ya zan kafiri ba ma kai idda ayan annabci kwalan kwala ko cewa kai an yi ma wahayi kai ƙarya ka zama kafiri haka malamai ko idda ayan wahayi bayan wucewar manzon Allah kafirci ne balle ka ce kai annabi ne amma kuma imam muslim ya fitar da hadisi sahihi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce innahu sai kunu fi ummaci salatuna dajjaluna kazzabuna kulluhum yadda kulluhum yazum annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyina la nabiyya ba'di annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a samu dajjalai makaryata mutum talatin cikin al'ummata kowannensu yana riyanta cewa shi annabi ne ashe kenan za a yi mutane ɗaiɗaikun mutane mutum talatin cikin al'ummar al'adar kowannen zai yi da annabci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana khatimun nabiyyi ni ne cika makin annabawa wala nabiyya ba'di babu sauran annabi bayana babu sauran annabi don haka duk wanda ya idda annabci yayi ƙarya kuma ya zan kafiri kaga shugaban Ahmadiyya Mirza Ahmad Gulam Al-Qadiani ba suna ce mai annabi ba in an ka tambaye su ya ga ayatan cikin suratul safi wa mubashirin bi rasulin ya ce min ba'adi ismu ahmad ai shi wancan muhammadu ake kira ne shi ku wannan ahmad aka kira ne annabi isa yana albishir da annabin da zai zo baya ne ismu ahmad don haka ahmad gulam ake nufi shi shugaban ahmadiyya kaga ƙarya suke yi haka duk wanda ya idda ayan annabci kaga musailama shi to annabi na raye idda ya rubuto ma annabi takarda ya ce ina baka labarin ina tariya da kai ga wannan aiki yadda Allah ya saka annabi nima annabi ne sai da aka karanta annabi ya same kazzab makareci dan nema an hakira shi ya tuba amma annabi na mutu ya koma tadda da awa ta shi yasa sayyidina Abubakar ya daura damara ta mutum dubu goma an ka ta yakin musailama an ka yake shi ta mutane he shi musailaman ya samu wajen mutum dubu goma sun ka ta bayan gari sun ka yi gari nasu sun ka kewaye shi da ganuwa shi ya annabinsu annabin makaryata to an ka zo an ka fatattake shi an ka kashe shi an ka kashe mutane wasu sun ka tuba haka ya kama duk wani batacce a yamai amma in ga shari'a ta musulunci shi yasa kaga abu na farko yakin farko da kafirai sun kai muna sai ba a ce mu ba addini ba sai an ka ce muna sai an ka zo mun da secularism secularism is where no, no religion prevails ba wani addinin da adda muhimmanci ko wani addini duk dai da kirista da musulmi da pagan da mai bautar icce da mai bautar gunki duk guda ne ga gwamnati an ba kowa ya duk abin da ya sadda duk an ka ce an ba kowa ya dama abin da ya to ina kuma saniti ya za a ya zauna lafiya mutum ya zo ya yi shirge da bayan ka tambaye ce constitution ta bani dama abin ne yadda da shi kenan kun ba abin da za ka yi mai to kuma a ce zaman lafiya aka so ba maganar zaman lafiya Allah ya shaidar da mu to shi ne cewa innahu khatimun nabi khatimul anbiya kuma wajibin musulmi ne su kudurta cewa manzon Allah shine cikamakin annabawa daggare babu wani annabi kun fahimta don haka duk wanda ya zo ya yi idda'a'in annabci ba sai ka idda'a'i ba duk abin da yake banta gaba annabi ka azama kan ko ka azama wani shi to kamar ka idda'a'in annabci ka in kanka ka azama in wani ka azama ka zama kafiri babu wani annabi bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa imamul atqiya kuma dole mu kudurta cewa shi manzon Allah shine shugaban masu tsoron Allah duka duk wani taqi manzon Allah shine limamin sa don haka shehun nan da ake son gwarzantawa ga duniya in dai taqi ne to bayan manzon Allah yake manzon Allah shine shugaban sa imamul atqiya yake nan ina fatar kun fahimta sannan kuma alamar imani alamar son Allah shine biyar manzon Allah Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu manzon Allah biyarsa ake yi ba shi kowa manzon Allah bai biya balle ka ce in manzon Allah ya taso da cikin kabarin sa a Madina in bai bi shehun ku za ku tattaka shi manzon Allah kowa bai biya illa Allah shi an ka ce a duk duniya su an ka umarta su bi manzon Allah amma shi ba ce bi kowa ba illa Allah kun fahimta to shine shugaban masu takawa duka ashe tunda shine shugaba ashe akwai maganar wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ko wani dudde wani mai daraja cikin musulunci wanda za a kwatanta da maganar manzon Allah balle ma a fifita magana ta bisa ga ta annabi a ce a aji ta manzon Allah a bi tashi kaga yana cikin bayanin da na soyi je kenan dumi ya dauke min bai ko ban ko hadi ba daga cikin illolin mazhabobin da na so cewa na so in ce daga cikin illolinsu sun ɗebe ma mutane ganin darajar manzon Allah hadisi za a kawo ittifaki ne na duk ahlus sunna gaba ɗaya ahlus sunna bata mun ittifaki in ka cire littafin Allah alqur'ani ba littafin da ya daraja Bukhari da Muslim to musamman kuma hadisin da sun ka haɗu ga fitar da shi muttafaqun alai muttafaq alai al-Bukhari wa Muslim shine mafi dauhaka martaba ta hadisi sahihi ko to sai ka iskan ma hadisi muttafaqun alai amma kila mai lahalari ko mai ishimawi ko mai iziya ko mai risala ko mai ko mai muktasar yayi magana sabanin hadisi muttafaqun alaihi tattalin aka yi a nuna ma matsayinka na musulun ka aje hadisin nan muttafaqun alaihi kai magana mai risala to ai mai risala wa aiko shi amma shi manzo Allah zo tambaye wa manzo Allah in hada maka wa aiko manzo Allah Allah don haka yana da lasin na abishi ko baya da qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka ce musu in dai da gaske kuna son Allah to ku bi ni ashe alama ta son Allah shine mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallama to in ya zan al'amari ya kai ga wani ɗaya da cikin ɗaiɗaikun al'ummar musulmi mabiya manzon Allah kuma magana ta ta manzon Allah kima a ce aji ta manzon Allah abi tashi abu ya ɓaci ko bai ɓaci ba to akalla yana cikin illolin mazahib din nan kun babu mazabar da bata ajiye hadisai ta yi aiki da ra'ayin wasu malamai ba wani malami ake ake ko kwatanta da annabi balle a ce magana ta ta annabi a ajiwa da ta tabbata daga annabi a bitashi to Allah ya shiryar da mu yace wa imam al-atqiya annabi shine limamin masu takawa duka shugaban masu takawa wa sayyidul mursalin kuma shine shugaban manzanni duka ba ma masu takawa ba duk manzannin Allah daraja mafi ɗaukaka da Allah ke ba bil adam shi ayyuka manzo ko akwai wanda an gaba ga manzo ita ce daraja mafi ɗaukaka da Allah ke ba bil adama to duk manzannin ka tara su wuri guda manzo Allah shine shugaban su kamar yadda ya ce ana sayyidu wale da adama yau malkiyama ni ne shugaban yan adam duka ranar kiyama shi yasa hadisun shafa'atul kubra yan abu abin bayan an yi busa kaho ta biyu mutane sun tashi sai Allah ya kyale su an ji awa rana gwargwadon mil guda tsakaninsu da tsakaninsu da kawunan mutane in mutane sun haga labaita sai a ce jama'a da wannan zama na ATM a waitin trial mu ta a samu wanda zai roƙa mana Allah a zo a yi mana hisabi in ma wata za dan wata akai shi wata aljanna akai shi wata yaki mana wanga zaman sai a ce to wa ka zo a ce a ce mu ta inda uban mu mana ran nan ba bambancin addini an yi haduwa ta dole sai a gargada duka yan adam a ta inda annabi adam kai ne ubanmu Allah ya halicce ka da kai ya busa ma daga rayuwa ta yayi maka da yayi maka da duk falala annabi lambobin girma ne a faɗi sun muka ka roƙan muna Allah a zo a yi muna hisabi mu huta da wannan hali da muke ci sai ce ni yau Allah ya yi wani irin fushi ba ba ni kan bani izuwa inda yake bai taɓa iri ne ba kun mance ni ma an bani umarni ni saba an ce in ce itaciya ni ci ni kan ta kai na ni kai kaga ya kasa to sai wace ta inda annabi ibrahim shine khalilullahi ta inda annabi ibrahim Allah ya rike ka ba da dai Allah ya maka da shi ma lambobin girma ne da ce a kummance nayi karerai guda biyu ni kam ta da inda annabi Musa kaga shi ya nuna babu hasada tsakanin annaba tsakanin mallama addini na yanzu kowane hasadar wani yake kaga annabin eh nuhu he annabi adam sai ce a ta inda annabi nu annabi nu ya ce a ta inda annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce a ta inda annabi musa annabi musa ya ce a ta inda annabi isa annabi isa shi zai ce a ta inda annabi muhammad ashe duk wanda an ka zo bi dan alfarma gare ya ce ba ni iyawa amma ku ta inda wani ya nuna wani ne ya hishi ko bai hishi ba kaga ya nuna akwai hasada abu hasada abinda mallaman ku ba su yi yau aka yadda da falalar wani kaga nan mun ka saba masa habbai sahabbai sun waye gari wa kowannen su na mutunta wani saboda la'akari da wata magana da manzon Allah ya taɓa ta yabo ga wannan to akan haka kowa na girmama shi shi ko wanga da aka girma shi ko ya ji abin da annabi ya taɓa cewa ko wani aiki da wani yawa musu shi ma yana girma sai sun kawai gari suna mutunta juna suna ganin girman juna ba mai wa wani gori na hika kun fahimta to amma saɓanin mallamai musamman na sunna na yau kowa shi ɗaya an mallami wanda duk ba shi ba mallami ba ne sai ‘yan kaɗan da Allah ya tsari ya samu ikhlasi nan ɓannaci duk suna cikin ahli suna sai an gyara dole mu faɗi saboda ba wai don a tsalge su ko a kushe su a gyara ba ‘yan uwanmu ba ne ‘yan an ka ce ahli suna hita muka yi yau duk wanda ya san da ahli suna ko kashe shi ban yi don haka waɗannan dole a faɗi ɓanna ce ta cikin gida da mu bari makiyan mu zo su faɗi gara mu faɗi da baku nan mu don makiya su san mu ma mun san da wagga ɓanna kun ba mu sonta muka yi ba sannan mu taho mu taru mu gyara shi an ma'ana galle abu kasan an yi kora an yi kora har an gaji dole dai an kyale shi cikin ahlus sunna shekara nan ana cewa ba ahlus sunna bane dan bid'a ne an ce dan shi'a nake an ce min mu'tazili an ce min khawarij ba abin da ba a ce mini ba sun gaji sun bari haka ina nan dai ahalin sunna to nan cikin gidan mu ake waɗannan bandace bandace don haka sai mun taru mun gyara Allah ka ba mu iko mu gyara to shi ne ce wasa yidul mursalin kuma manzon Allah dole mu kudurta cewa shi ne shugaban manzanni duka manzanni malamai sun yi maganganu game da manzanni da annabawa an ka ce kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi an manzo ba to me bambanci tsakanin annabi da manzo malamai sun kawo ta'arifa daban-daban amma dai wanda ya zama kusa da sawaba wasu suna cewa annabi shine wanda Allah ya umurta da umurni an saukan mai da umurni amma ba a ce ba kowa ba manzo shine wanda an ka ba umurni kuma an ka ce ba mutane nawa mu ta'arifi ko alama bai yi ba ba haka suka ce ba to faɗa min annabi guda da Allah ya ce yayi ibada shi dai kai ya faɗa ma wasu faɗa min guda in ka san shi babu shi ba annaba mallamai waɗanga ordinary mallamai Allah ya aza musu su bayyana addini ga mutane balle annabi ka ce Allah ya ce ma annabi ya shi dai kai ya faɗa ma kowa don haka wannan eh wannan ba shi abbancin annabi ba abin da ya fi bambanci wanda ya fi zama karɓaɗɗe shine annabi wanda an ka aiko da shari'a ta wani annabi wanda ya gabace shi akwai annabin da ya zo kahinai to da ya zo sai an ka umarce shi da biyar shari'a annabin ce ne yanga ba a bashi wata sabuwa ba kuma an ka umarce shi ya ci gaba da da'awar wancan annabin da ya gabace shi shine annabi manzo ko wanda an ka zo ma da wata shari'a sabuwa wanda annabawan da na gabatai ba su zo da ita ba an ba ta shine manzo shine bambanci wanda wanda ya fi kyawu kun fahimta to dole mu yadda da cewa manzon Allah shine shugaban manzanni wa habibu rabbil alamin kuma shine masoyin ubangijin talakai wa habibu yayi amfani da kalmar habib wa habibu rabbil alamin to nan malamai sun kama gyaran imamu dahawi amfani da kalmar habib kun fahimta domin cikin su kuskure na farko sun kace cikin sunayen manzon Allah babu habibu habibullahi babu habibu cikin sunayen Allah sannan na biyu in an ka ce ma manzon Allah habibun lahi kawai to an rage mai daraja an rage mai wata daraja da Allah ya bashi Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani yana cewa wata kaza Allah Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim matsayin khalil da habib da khalil wane ne yafi daraja khalil ya fi daraja to shine cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittakhadhani Allah khalilan kama ittakhadha Allah Ibrahim khalila Allah tabaraka wa ta'ala ya rike ni matsayin khalil yadda ya rike annabi Ibrahim in bancin da annabi ya faɗa ga da sai mu ce wannan daraja ta hulla ta ke banta ga annabi Ibrahim kawai to sai annabi ya ce har da shi don haka kenan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalilullah ne kuma hulla ta fi isa matuƙa bisa ga mahabba don haka in kace mai habibu ɗaya sai a ce ka rage mai daraja inda ya ce wa khalilu rabbil alamin da ya fi don in ga siffofi biyu guda ta fi guda ƙarfi to bai kamata a tsaya ga wadda an kai kamata ya taɓa waccan wadda a sama to shi a gyaran da malamai tabbas masoyan Allah ne amma kaga habib inda haka sana akwai abin ga to a habibu ba annabi ɗaya a habibullahi ba Allah ya faɗi yana son mutane zai inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutadahhirina inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ga sunan mutane zai Allah ce yana son su kaga duk duk abin ga duk masoya Allah ne kun fahimta to amma menene yake banta wanda Allah bai ba sauran mutane ba hulla daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim su ɗaya da ke banta da su to kaga wannan yafi ina fatar kun fahimta duk da yake ya faɗi ne kasan kowane littafi in ba ƙur'ani ba a rusu tuɓa ciki to yana cikin tuɓa tuɓan amma kaga ba illa ba ce ai ce mai habibu rabbil alamina sai dai bai kai matuƙa ba tunda yanzu ya bona akai kamata ya amfani da kalmar da tafi ɗaukaka ita ce kulla Allah shi mai rahama sai ya ce wa kullu da'awar nubuwa kuma duk wata da'awa annabci ba'dahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa gayyun batace wa hawan da sun zuciya duk wanda ya zo bayan manzon Allah ce ni annabi ne ko ko wani annabi ne to wannan da awa batace ƙarya ya kai batacce ne saboda me saboda Allah ya faɗi yace babu wani sauran annabi bayan annabi Muhammadu walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sannan shi annabi ya faɗi cikin hadisi sahihi yace la nabiyya ba'di don haka duk wata da'awa annabci amma kuma ya bamu labari ya ce za a yi wasu dajjalai ya kira su dajjalai dajjal mutumin kirki ne za a yi wasu dajjalai makareta su talatin kowannensu yana idda ayin annabi har da mata an yi mace ta yi ita ba annabi ya ce kaji shaidanci ne shi ne cewa kullu da'awar nubuwa don haka duk wata da'awar annabci ba da hu bayan wucewar annabi fagayyun batace wahawan da kuma sun zuciya yanzu shi shehun nan da anna ana gidaɗawa cikin wayata akwai wani shaidani shi ma zo wa'azi yake cikin masallaci irin haka ya tara mutane yana wa'azi shi ma yana faɗin falalar shehu shehun gada ya arziki bai ka inda ya kawo da mun kashe shi don shiga taka ta yi wa mallan izgilin da suka wa manzon Allah akan zurfa shehu ta yi yawa sai shi wannan mai wa'azin shi ma ɗan ɗari ƙasu ne sai ce wai lokacin da an kai isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda sai ce Allah ya bashi ilimin da bai ba kowa ba ina da shi cikin waya in kuna so ku to in tura muku wai da annabi yadda da wurin isra'i da mi'raj sai ce Allah ya bashi ilimi ya sanar sai ilimin da bai ba kowa ba da shehu Ibrahim Inyas ya jiya sai yayi mamaki wai manzon Allah ya ce Allah ya bashi ilimin da bai ba kowa ba sai ya ce in bancin da yana kunya Allah shi shehu Ibrahim Inyas in bancin da yana kunya Allah kada a ce ya- ya tona ma Allah asiri wallahi da duk ya faɗi adadin ilimin da Allah ya ba manzon Allah kenan ashe kamar me yake yi yana karyata waccan magana da an ce manzon Allah ya cewa Allah ya bashi ilimin da bai ba kowa ba kenan shi ga eh, shehu Inyas ga gani shi wannan magana karya ce don shi shehu Inyas ya san duk adadin ilimin da Allah ya ba manzon Allah yace in bancin ma yana kunya Allah da ya watsar da duk ilimin da Allah ya ba manzo Allah ƙasa ya rusu zo su canta musulmi ke faɗin haka jama'a cikin masallaci ɗakin Allah ya tara musulmi kuma suna saurare ne kuma sun yadda to waɗanda in ba su zan kahiri ba ina za a samun kahiri duniya to Allah ya shiryar da mu Allah ya tsare mu da tsari ne to kaga shine tun suna gida da Ibrahim Inya suna ba shi darajar manzon Allah har sun kawo sai manzon Allah sun haka shi Allah to yanzu har ya wuce Allah ma ya zan uban Allah bata ta kai ko bata kai ba Allah ya tsare mu daga bata to shine Imam Dahawi rahimahullah ya ce kullu da'awan nubuwa duk wata da'awa annabci da wani zai yi ko akan kansa ko akan wani ba adahu bayan wucewar manzon Allah bayan manzon Allah fagayyun to bata ce wa hawan kuma son zuciya ne Allah ya tsare mu daga bata wa huwa al-mab'uthu shi manzon Allah shine wanda an ka aiko ila ammatil jinn zuwa ga dukkan aljannu wa kafatil wara da dukkan talakai ashe da awar manzon Allah ba ta tsaya gare mu mutane dai ba har da aljannu ya Allah ka cewa wa istarafana wa istarafana ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'da musa yahdi ila al-haqqi wa ila siratin mustaqim ya qaumana eh wa ila tariqin mustaqimin ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi kaga sun haka ma kiran mutanen su ashe su sun ba da gaskiya suna kiran mutanen su su ba da gaskiya da shi ashe kenan wannan na nuna an aika manzon Allah zuwa ga aljanna annan hadisin dan Mas'ud yana cikin Bukhari ce wata rana manzon Allah ya fito tsakiyar dare tsakiyar dare shi ma dan Mas'ud ya fito yana taya sai ya hadu da manzon Allah cikin tsakiyar dare amma kuma akwai farin wata sai ya ga manzon Allah ne sai ya mamaki ni da manzon Allah shi dai cikin wannan dare sai ya kama biyan manzon Allah yana laɓewa ga ino katangin ne ka annabi sai annabi ya je ya je sauti abin ga tahiyar mutum baya gare ya ce wani ne ya ce dan masudu ne ya manzon Allah ya ce to taho mu tafi yanzu ya samu lafiyan ko an ce ya zo mu tafi ya ce manzon Allah ya kama hanya sai da mun ka tasan mu Uhudu cikin dare da mun haka da mun ka tasan mu Uhud mun kai inda wani fako sai ce mai dan Mas'ud ya ce ya labbaika ya Rasulullah ya ce ka zauna nan kuma kakka jaye da wurin haɗin dawo ma nace to sai manzo Allah ya banni nan shi sai ya wuce tun ina gani ne cikin dare farin wata hannu har manzo Allah ya bace min ni ba gani ne can sai ni ji wata hargowa sai ni yi tsoron kada ya zama wasu mushrikai ne sun ka tare manzo Allah gashi shi dai cikin sallasai nan dare ni kamar in ta kuma ni tunu maganar da manzon Allah ya min cewa kai in banna har ya dawo ba su wargi da bai umarnin manzon Allah don haka yace ni yi hankuri can sai ga manzon Allah ya dawo ya dawo ni ce mai manzon Allah aini hankali na ta don na ji wata hargowa ni ji tsoron kada ya zama shirakai ne sun ka tare ka ni yi nufin in tahi eh, sai kuma ni tunu magana yace ka ji magana yace yace ai jibrilu ne jibrilu ne ya zo ya nemi na albishir ba shi ba an gani so kawowa ba akwai wani shi ma na dan mas'udu ya ja dan mas'udu sun ka garin aljannu wurin wa'azi kun fahimta shi ma hadisin dan mas'udu ne to kaga manzon Allah har garin aljannu wanda kuka tashi ku tai wani gari wurin haka manzon Allah ka tashi ya tai garin aljannu ya musu wa'azi ashe ya nuna ba annabin mutane ne kawai ba har da aljannu kun fahimta shi ne cewa huwal mab'utu shi manzon Allah wanda anka aiko ne ila amatil jinni zuwa ga dukkan aljannu dukkan su kamar yadda anka aika ga dukkan mutane don bi da anka ce dukkan aljannu domin aljannu sun haɗi sun kace kunna da ra'ika kidada mun kasance kungiyoyi daban-daban yadda kaga mutane daban-daban akwai musulmi akwai kirista akwai bayahudi akwai majusu akwai waɗanne iri to haka su ma aljannu suke akwai musulmi cikinsu akwai kirista akwai bayahude akwai mai tsafi masu addinin gargajiya akwai mai saukin hali akwai mai mugun hali akwai na kwarai akwai mugu to Allah ya aika shi zuwa gare su duka wa kafatil wara da dukkan talakai ya aiko shi bil haqqi da gaskiya wal huda da shari'a wa bin nuri da kuma haske wadda ya da kuma haske dole na mu kudurta haka dan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan mutane mutane da aljannu kuma ya zo mana da haske da kuma shari'a Allah ka ba mu ikon shari'a da abinda manzon Allah ya zo mana da shi wa annal qur'ana kalamullahi ko to dan Allah ya kai mana rajibi sai mu tashi nan Allah ya sa mana albarka ga abinda mu karanta duk gurbatattun akidoji da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u muna roƙonka Allah ka raba mu da su ka aza mu abin da yake daidai wanda ya daidai da alkur'ani da sunna ka gyara mana ɗabi'un mu da halayen mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik